الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين شيء قبل كراتون دمكيا وانا للتاهم البركة رياض الصالحين tare da sharhin shi na al'allama Muhammad bin Salih al'Uthaimin da rahimahullahu ta'ala. Yau muna sha hudu ga watan Rajab hijira mazala sallallahu Alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da shidda ga watan ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da hudu. Za mu tashi yau insha Allah kan sabon babi, babu tahrimul kibir wal'ijab babu wanda yake bayanin haramcin girman kai kuma da jiji da kai babi ne na 72 a cikin jerin gwanan lambobi na babin wannan littafi malam kama da al'adar shi ya fara bude wannan babi da ayoyi da suka zo kan barazana da hali da haramcin yin girman kai da jiji da kai ya fara bude wannan babi da fada Allah madaukaki da yace tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin Allah madaukaki na cewa tilka darul akhirah wancan ita ce gida na lahira alladhi lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi insha Allah madaukaki ga wa'anda ba sa san bassa nihin girman kai game da bin tafarkin Allah maɗaukaki fil arda a cikin doron ƙasa wala fasada kuma bassa nihin banna a doron ƙasa wal aqibatu lil muttaqin kuma kyakkyawan makoma tana ga wanda suke jin tsoron Allah masu bin umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma masu hanuwa daga abinda Allah maɗaukaki ya hana ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce takwa وقال تعالى الله مدوككي نا cewa wala tamshi fil ardi maraha Allah madaukaki na wa qarun bayanin cewa kadda kai ka saki kana tahiya akan ƙasa kana takama innaka lan takhriqal arda ka sani cewa kai ba za ka iya keta ƙasa ba saboda girmanka da jiji da kanka walan tablughal jibala tula kuma saboda hallau girman kanka da jiji da kanka ba za ka kai ya tsawon dutse ba duk yanda za ka yi kai dai haka kake karami wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wala tus'ir khaddaka linnas haka lukman yake wa dan shi wa'azi yake cewa wala tus'ir khaddaka linnas kadda ka kauda huskarka ga mutane dalilin girman kai daukar su ba wata tsiya ba ka dauke musu fuska wala tamshi fil ardi maraha kadda ka tahi a dokan ƙasa kana mai takama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan mai girman kai mai alfahari wa ma'ana tusair khaddaka linnas qala ay tamiluhu wa tu'rid bihi anin nas shine ka karkatar da fuskarka ka kauda kai ga ka kaudar da fuskarka ga mutane takabburan alaihim kana nihin girman kai a kansu walmarahu attabaktur marhakin nan shine jiji da kai da takama wakala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa inna ƙaruna kana min ƙaumin musa fa baga alaihi ƙaruna ya kasance ɗaya daga cikin mutanen musa alaihi salam fa baga alaihim sai musu ta'addanci da girman kanshi وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah madaukaki na cewa atainahu minal kunuzi muka bashi daga taskoki na arziki daban-daban ma inna mafatihahu dukiyar da mukullan wannan taskoki magazan magazan na dukiya la tanu'u bil usbati ulil quwwa tana gagarar wasu jama'a ma'abuta ƙarfi ɗauka mukullan kansu ba dukiyar ba sun yi yawan da ɗauka wanda za su ɗauke ta sai jama'a kuma mashiya ƙari ita ma suna tana wahaltar da su idh qala lahu qaumuhu la tafra lokacin da mutanen shi suke mushi galgadi lokacin da suka ga dukiyar wannan ta ruɗe shi yana girman kai da jiji da kai suka ce mushi la tafra kadda kai ka takama da abin da Allah madaukaki ya baka na dukiya inna Allah la yuhibbul farihin da sani cewa Allah madaukaki bayya san masu girman kai da jiji da kai har zuwa fada Allah madaukaki da yace fa khasafna bihi dar fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard haka muka tsaga kasa muka shigar da shi da shi da gidan shi gaba daya dukkan abin da ya mallaka malam yazo cikin wannan sharhi qala qala al-muallif rahimahullah babu tahrim al-kibr wal ijab babu wanda yazo ke bayanan haramcin girman kai da jiji da kai wal kibru هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير كبر كنا شيني ɗaukaka mutum ya kudure cewa ya kudure wa ranshi kanshi cewa shi babba ne wa annahu fawqan nas yayi ka ganin cewa shi yahi mutane wa anna lahu fadlan alaihim kuma iya da wata falala wani fifiko a kansu wannan shine girman kai wal ijabu an yara al insanu عمل نفسه فيتعجب به أو فيعجب فيعجب به shi kuma wannan ijaba shine mutun ya ga aikin karan kanshi ya kalli ayyukan da yake yi kuma yayi kashin mamaki da kan aikin wannan da yake na alkhairi iya ganin a ashe yayi da yawa wa yasta'zimuhu ya girmamar da wannan aiki da yake wa yastakthiruhu haka ne ya waitar da iya ganin cewa shi ai yawan sallah yake ko yawan azumi ko yawan sadaka wannan sai rudar da shi ji mamakin kanshi wannan shine ake cewa al-injab fal-injabu yakunu fil amal kenan jin mamaki iya kasancewa a cikin aiki ne wal kibru yakunu fil nafs shi kuma girman kai na kasancewa a cikin rai ne wa kilahuma khuluqun mazmum kuma kowanne daga cikin su hali ne wanda ya zamanto abin zargi mummunan hali ne walkibru naw'an malam yace kuma girman kan nan ya kasu kashi guda biyu nau'i guda biyu ne kibrun 'ala al-khalqi 'ala al-haqq mutun yayi girman kai abin bin gaskiya kararraga gaskiya ce sai taushe kai yayi girman kai yayi watsi da ita wa kibrun 'ala al-khalq kuma kaso na biyu akwai girman kai ga mutane wanda zai ga yahi wasu وقد بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مزال صلى الله عليه وسلم ياي بيان سو اتكن فراشي da yace al-kibr batar nafs haq girman kai shi ne watsi da yin da bin gaskiya wa gamtun nas kuma da kau da kai da ganin cewa nahi mutane na akwai fifiko nahi wani fa batrul haqqi yani yarudduhu wal iradu anhu batrul haqq shine mutun yayi watsi da gaskiya ya ki karfar gaskiya ya kauda kai game da gaskiya wa adamu qabulihi yayi watsi ya ki karba wa gamtun nas yani ihtiqaruhum shi kuma gamtun nas daukan mutane ba kowa ba iya ganin yahi su wazdira'uhum hakanan daukar su ba wata tsiya ba wa Allah yaran nas shay'a bayya ganin mutane su wata tsiya ne wa yara annahu fawqahum kuma yayi ka ganin cewa shi wa ayyahi su iya bilbushinsu wa qila li rajulin an cewa wani mutum ma za taran nasa kai menene ra'ayinka a mutane me kake ganin mutane qala la arahum illa mithlal al ba'ud ce ni ai banna ganin su sai kan ganin su nike kamar sabr kamar sabru ba su da wani matsayi fa qila la sai aka ce mushi innahum la yarawnaka illa kadhalik ai to su ma haka suke ganin ka kai yanda kake ganin su su ba wata tsaya ba su ma haka suke ganin ka ba wata tsaya ba kuma haka Allah madaukaki yake sa kautawa aljaza'u min jinsil amal idan mutum yayi girman kai iya ga yayi wasu a ransu za su dauka shi ba wata tsiya bace zaka ga wannan girman kan da yake so bai ya samun shi sai zamanto an mai sakamakon da kishiya abin da yake tunani shi ya ganin shi babba ne ya da matsayi to sai zamanto Allah ya sanya wa cikin zukatan mutane kawai sai ai wannan girman kai ba wani abu bane ba ba kowa bane ba haka aka cewa qila lil akhar aka cewa wani mutum ma taran nas menene kake ganin mutane qala aran nasa a'azama minni ni ina ganin mutane kowa ya hini sun hini matsayi walahum sha'anun kuma suna da sha'anunsu al'amarinsu mai girma ne walahum manzilatun suna da matsayi faqila lahu sai aka ce mishi innahum yarawnaka a'zam minhu su kuma suna ganin ka kahi su matsayi kahi su girma wa anna laka sha'anun wa mahallan kana da babban sha'ani kuma kana da matsayi mai girma fa anta idza ra'aita an-nasa ala ayyi wajhin fan-nasu yarawnaka bimithli ma tarahum bihi idan ka ga mutane ta kowace irin bangare kake kallon mutane da kowane bangare to su ma mutane haka za su kalle ka da irin wannan bangare in ra'aitahum fi mahallil ikrami wal ijlali wat ta'zim in ka ga matsayin ka gansu a bagire ko matsayin a girmama su a ɗaukaka su a dai ƙara girmama su wa nazaltahum manzilatahum ka sabkar da su ka ba su matsayin su arafu laka zalika su ma za su gane hakanan kuma su kyautata ma hakanan wa ra'auka fi mahallil ijal za su ganka kai ma kana da matsayi za su dauke ka mutum ne mai matsayi wal ikram da girmamawa wa ta'zim hallo da girmama wa nazaluka manzilatak za su aje ka a matsayinka wal aks bil aks kuma sabanin hakanan hakanan sabanin wancan amma batrul haqq game da watsi da gaskiya wa huwa radduhu shine mai da gaskiya wa Allah yaqbalu al-insanu al-haq awai gari cewa mutum bayya karbar gaskiya bal yarfuduhu wa yarudduhu i'tiqadan i'tinadan bi nafsihi ba dan komai ba saboda girman kai da karan kanshi wa ra'ayihi da jiji da kai da ra'ayin shi fa yara wal iyazu billah zai gani Allah madaukaki ya kare mu annahu akbar min al-haqqi zai ga shi yahi girman yahi gaskiya girma wa alamatu zalika annal insana yuta ilaihi bil adilla kuma alaman mutun na yin watsi da gaskiya a zuwa mutun da dalili dalilai min alkitabi was sunna dalilai daga alqur'ani mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yuqalu a ce mishi hadha kitabullah hadhihi sunnatu rasuluhu sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam a ce wannan fa alqur'ani ne wannan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantatta lakinnahu la yaqbal sai a waye gari kaga yayi watsi da ita kuma halin mutane daiwa a wannan mutun ka zo ka ce mai Allah ya ce kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ai sai ce to ai mu haka muka ga uwayenmu da kakanninmu suka gada haka muka gani suna aikatawa qala walakinnahu la yaqbal za a waye gari bayya karɓar wannan gaskiya bal yastamiru ala ra'ayi zai zarce akan ra'ayin shi fa hadha raddul haqqi wal iyaz billah wannan kuma shine mai da gaskiya yin watsi da gaskiya Allah kare wa kathirun minan nas yantasiru li nafsi kuma zaka samu mutane da yawa suna kokarin kare karin kansu ko da ga abin da kuskure ne ba zai yarda ba yayi kuskure zai yi ta kokarin kare kanshi da kawo tawili fa idza qala qawlan misali idan ya faɗi wata magana la yumkin an yatazahzaha an bayya kokarin yayi watsi da wannan ya komo da kan wannan magana da ya barta walau ra'a sawaba fi khilafi ko da ya ga gaskiya sabanin abin da ya tahi ne akan shi walakin hadha khilaful aqli wa khilaful shar malai ce kuma wannan sabanin hankali ne kuma sabanin abin da shari'a ta zo da shi ne wal wajibu an yarja al insanu lilhaƙi haitha ma wajadahu abin da yake wajibi ga mutum ya komo bisa kan gaskiya duk inda ya samu ta duk inda ya same ta ko da dai a bakin miki ne ko kuma a bakin yaro ne hatta law khafa qawluhu khalafa qawluhu falyarja ilay ko da wannan gaskiya ko da ya saba magana shi ne da ya ga zaran ya bi gaskiya ya ga gaskiya to sai ya bar wannan magana shi bita fa inna hadha a'azzu lahu inda Allah wannan shine mafi daukaka a gare shi wajen Allah madaukaki wa azlahu inda nas kuma wannan shine mafi daukaka a wurin mutane wa aslama li zimmatihi wa abra kuma shine ya kubutar da zummar shi shine alƙawalin shi ko kuma abin da yake kan shi na wajibi kuma ya kubuta da shi fala tazunnu annaka idza raja'ta an an qawlika ila sawabi anna dhalika yad'u manzilataka 'inda an-nas kada kai zatan cewa idan ka komo a bisa maganar da kai kai watsi da maganar da kai ka bi dacewa da gaskiya kakka yi tamanin cewa matsayinka zai zube a wajen mutane bal hada yarfa'u manzilataka bal bar wannan tabi'a za ta ɗaukaka ma matsayi wa ya'rifu nasu annaka la tattabi illa alhaq mutane za su san cewa kai ba abin da kake bi sai gaskiya amma alladhi yu'anidu wa yabqa ala ma huwa alai mutumin da zai girman kai ya tsaya akan abin da yake kanshi na sabani na kuskure la yaruddu alhaq ma huwa alaihi wa yaruddu alhaq yayi watsi da gaskiya fa hadha mutakabbirun wal iyaz billah wannan sai a ɗauke shi mai girman kai ne kuma Allah kare wa hada yaqau min ba'd nas wannan kuma irin tabi'a tana abkuwa a busa wasu mutane wal iyaz billah hatta min talabati al ilm yace har zaka samu daga almajirai masu neman ilimi zaka same su da irin wannan tabi'a ya tabayyana lahu ba'da al munaqashati wajha as sawabi bayan an yi sa an yi tadi an zo an yi bayani bayan wannan gaskiya za ta bayyana a gare shi ya ga abin da yake kan shi kuskure ne wa annan sawaba khilafa ma qalahu ya gane cewa abin da ya faɗi sabanin dacewa ne bil ams ajiya walakin nahu yabqa ala ra'ayi sai dai zaka ga ya tsaya akan ra'ayin shi na'am yamilu alaihi shaytan yumli yumli alaihi shaytan shaytan zai yi ka mai talala ko ya yi ka mai shifta imla'i ai kakka yi kaza kakka komo annahu idza raja'a istihanan nas istihanan nas bi zai ce mai ai in ka sake ka komo daga ra'ayinka to fa mutane za su wulakantar da kai su dauke ka ba wata tsiya ba wa qalu anhu innahu imma za su ce ai kai bai ma san abin da yake ba kullu yawmin lahu qawl ai kowace rana ka ji shi iya da magana in ya faɗi wannan magana har gobe ya warware ta نعم قال فالأئمة الأجلة ضد هكذا ذاك سامو كل يوم له قول وهذا لا يضر إذا رجعت إلى الصواب ما لنتي wannan bayya cutas da kai idan ka komo abu sakan gaskiya falyakun qawluka al-yawm khilaf qawlika bil ams qawlika bi ams babu laihi wajibi ne ma magana ka ta yau tayi sabanin abin da ka wadi jiya فالأئمة الأجلة كان كان يقول لهم في المسألة يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة من يمن يما لمي ya kasance suna da fiye da magana guda akan hukunci ɗaya ko mas'ala guda ha huwa wa ha huwa al-imamu Ahmad ga imamu Ahmad rahimahullah imamu bin Hanbal imamu ahli sunnati shugaban ahlus sunna wa arfa'ul a'immati min haythu ittiba'id dalil wanda yi dukkan mafi yawancin magabata abu sabin dalili wasi'atul ittila da yawan tsokaci da karatu najida anna lahu fil mas'alati alwahidati fi ba'd alahyan zaka samu wani lokaci a cikin mas'ala guda daya akthar min arba'ati aqwal zaka same shi iya da hiyada maganganu guda hudu a kanta daban-daban. Limaza, don mi wannan ya samu, li'annahu idza tabayyana lahu dalilu raja ilai, domin idan dalili ya bayyana a kan shi sai bar waccan magana ya komo kan abin da yake da dalili. Wa haka za sha'anu kullu insani munsifin alaihi, haka kowane mutum ya kasance mutumin da yake da adalci, haka ya kamata ya kasance an yattabi dalil haithuma kana yabi dalili duk inda yake qala thumma dhakara al-muallif rahimahullahu ta'ala ayatin tata'allaqu bi hadha al-bab fabayyana sannan malam wanda ya wallaha littafin nan ya amba rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ya ambaci ayoyin da suke da alaka da wannan babi sai yayi bayanin su fabayyana fiha rahimahullah annaha kulluha tadullu ala annaha kulluha tadullu ala zammil kibr cewa dukkan wannan ayoyi suna nuni a bisa zargin girman kai wa akhiruha al-ayatul muta'alliqatu bi qarun karshen ta kuma ayar da take da alaka da qaruna isa qarun qala wa qaruna rajulun min bani isra'il min qaumi musa qaruna kinnan wani mutum ne daga cikin banu isra'il daga mutanen musa alayhi salam a'tahu allah azza wa jalla malan kathira Allah madaukaki ya ba qaruna dukiya mai dimbin yawa hatta inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa har sai da kai mukullan wannan taskoki na arziki mai yawa na wahaltar da jama'a masu ƙarfi wajen daukar ta yani mafatihul khaza'in ana nihin mukullan mangazozi daban tasqulu wa tashqu ala al usba tana wahaltar da tana nauyaya da wahaltar da jama'a masu ƙarfi ai al jama'atu min ar rijal ulil quwwati likathratiha ba don komai ba saboda yawan wannan mukullai wancan magazan wancan magazan ne wancan magazan ne wancan magazan ne a tattara kiloluwan sai zamanto ɗaukar su ma sai an yi gayya gayyan mutane masu ƙari iz qala lahu qaumuhu lokacin da nam Allah madau iz katina lokacin da mutanen shi suka ce mushi la tafra kadda kai girman kai da jiji da kai inna Allah la yuhibbul farihin Allah madaukaki bai ya san masu girman kai fa inna hadha ar-rajul bataran wal iyad billah wa takabbara batara wa takabbara sai dai karun wannan mutum sai yayi girman kai haka nan kuma yayi jiji da kai yayi girman kai walamma zukira bi ayati llahi lokacin da aka tunatar da shi da ayoyin Allah raddaha wastakbara sai watsi da wannan ayoyi ya yi girman kai kala inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce wannan wa dukiya da kuka gani an bani ita ce da ilimina da wayona da dabarata da iyawata na samu wannan dukiya ba Allah ba Allah ya bani ba fa ankara fadlallahi alai sai yayi watsi yayi musun falalar da Allah madaukake mishi wa kala ana kasabtuhu ana kasabtuhu bi nafsi ni na nemi wannan dukiya da karan kaina wa quwwati da karhina wa bi ilmin adraktu bihi hadha almal da ilmi ne wannan riski wannan dukiya haka karu ne yake tunkaho da ilimin shi da kokarin shi da dabarar shi da karhin shi wa kanat natijatu anna allaha khasafa bihi wa bidarihi al-ard sai zamanto sakamakon wannan magana da karuna yake da jiji da kai da yake sai Allah madaukaki ya darar da ƙasa da shi da dukiyar da gidan shi suka shiga cikin ƙasa wa zalahu wa amlaku fama kana lahum min fi'atin yansuruna a lokacin da Allah madaukaki ya tsaga ƙasa ya zubar da karuna da gidan shi da dukiyar shi a wannan lokaci bai samu ba wasu mataimaka wanda za su tsame shi daga wannan halaka min dunillah kuma bayan Allah madaukaki dukiyar shi bata mai amfani ba ƴaƴan shi basu mai amfani ba ƴan kazagin shi basu mai amfani ba wama kana minal muntasirin kuma bai kasance ba daga cikin wanda za a taimakawa wa asbaha alladhina yatamannu makanahu bil ams sai wa'anda suke gurin ina ma su ce ina ma a ce Allah ya ba su dukiya kamar yadda ya ba karuna sai suka wayi gari suna fata ya kuluna wai ka annallaha yabsutu rizqa liman yasha ai tabbat Allah madaukaki na shunhuda arziki ga wanda ya so min ibadihi daga bayan shi wa yaqdir kuma na kame arziki ya sanya wasu talakawa wanda ba su da dukiya laula an manna Allahu alaina la khasaba bina in ba dan Allah madaukaki ba ya mana ni'ima ya mana rahma to da mu ma Allah madaukaki ya darar da ƙasa ya tsaga ƙasa mu ma an shigar da mu cikin ta fata'ammal natijatal kibr mala yace kai tsokacin sakamakon girman kai wal iyaz billah Allah ya kare والعجب da jiji da kai wal'itidad bin nafs itidad bin nafs da dogaro da kai wa kaifa kana aqibatu zalika ka duba kaga yaya karshen wannan al'amari ya kasance min al-halaki wad damar na halakaswa kuma da rogazaswa thumma zakara al-muallifu iddata ayatin minha qawlullahi ta'ala tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada al'aqibatu lil muttaqin sannan mala yace mala ya ambata ayoyi na daga cikin wannan ayoyi fada Allah madaukaki da yace tilkal darul akhirah wannan ita ce gidan lahira aljanna naj'aluha muna sanya ni'imominta muna ba wa'anda suka yi kasance bassa nihin girman kai da bin gaskiya fil ardi a doron kasa wala fasada kuma bassa tahiya akan banna wal aqibatu lil muttaqin kuma ƙarshe kyakkyawan makoma kyakkyawan ƙarshe na ga mutanen da suke da takawa wanda suka ji tsoron Allah qala ad-darul akhirah hiya dar ya akhirud duwar bani adam gidan lahira shine ƙarshen gidaddajen dan adam li annabi adam lahu arba'atu duwar domin dan adam iya da gida guda hudu kulluha tantahi bil akhirah dukkan su suna kai ƙarshen su gidan lahira ad-darul ula gida na farko fi batn ummi cikin mahaifiyar shi wadaru thani ko daru thaniya gida na biyu idan kharaja min batni ummihi ila darin duniya idan ya fito daga cikin mahaifiyar shi zuwa gidan duniya wadarul athalithatu gida na uku albarzakh shine rayuwa ta barzakh ma baina mautihi wa qiyamis sa'a abinda yake tsakanin mutuwar shi da har tashin kiyama yanzu wadarul rabi'atu gida na hudu addarul akhirah gidan lahira wahiyar nihaya kuma shine gida na ƙarshe wahiyar qarar kuma shine gida tabbatacce na zama dindindin hadhihi dar qala Allah ta'ala anha wannan gida Allah madaukaki magana akan ta yace naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada zamu sanya wannan gida da ni'iman ni'momin da suke cikin shi lil ladina la yuriduna uluwa ga wanda bassa nihin ɗaukaka da girman kai fil ardi a doron ƙasa wala fasada basa tahiya da banna basa fasadi la yuriduna ta'alli ala al-khalq basa san su yi girman kai su wa mutane girman kai wala ta'alli ala al-khalqi basa ala al-haqqi basa girman kai game da bin gaskiya basa girman kai basa wa mutane girman kai wa inna ma hum mutawadi'un zaka same su mutane ne masu kaskantar da kansu وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو إذا الله مدوككي يكوري مسنهن أوككا والفساد دبنا فهو من باب أولى توانا شيني هزون تا هنيا ما في جنجنتا الله يكون منهم علو ولا فساد سي زمان تو بزاس ساموتا جيجي دا كي بدا بنا فهم لا يعلمون لا يعلون في الأرض بس أوككا سأوككا دكنس أدوران كسا ولا يفسدون basa tahiya suna banna a doron ƙasa wala yuridu na zalika kuma balma basa nihin nihin wannan su aikata ba ma su aikata ba a'a basa nihin aikatawa li'annan nasu yanqasimuna ila thalathati aqsam domin mutane sun kasu kashi guda uku qismun ala wa fasada wa afsada akwai kaso daga cikin mutane wanda suka yi girman kai suka yi fasadi kuma suka suka sanya wasu fasadi sun yi fasadi kuma suka koyawa wasu fasadi suka yi banna fa hadha ijtama'a fi haqqihi iradatun wal fi'l irin wannan mutum a nihi da aiki ya hadu akan shi na farko dai ya girman kai ya aikata girman kai sannan ya aikata banna kuma ya lalata ya sanya wasu ya bata wasu wa qismun lam yardil fasada wal ulu akwai kaso wanda shi na daga cikin su bai nihi ba fasadi kuma bayyanin girman kai faqad intafa anhu al-amran kina wannan abubuwa guda biyu sai suka kore a karan kanshi wa qismu thalith akwai kaso na uku yuridu al-uluwa wal fasada walakin la yaqdiru alai akwai wanda zai so ya samu daukaka ko kuma girman kai ya yi banna sai dai kuma bai ya samu ikon aikata wannan wa hadha thalithu bain al-awwal wa thani wannan shi na ukun iya tsakanin na farko ne da na biyu lakin alaihil wizr amma duk da haka iya da zunubi domin bai samu bane iyawa ce biyi ba ya aikata banna saboda wasu dalilai daban li'annahu arada su'a domin ya nihi aikata banna fadarul akhirah innama takunu gidan lahira aljanna na kasancewa lil ladina la yuriduna uluwan fil ard ay ta'alliyan 'ala al khalqi aw 'ala al haqq wala fasada bassa nihin girman kai da ɗaukaka a doron ƙasa hakanan kuma basa yin banna a doron ƙasa wal aqibatu lil muttaqin fa in qala qa'ilun idan mai faɗi na cewa ma huwa al fasadu fil ard menene fasadi a doron ƙasa fal jawabu bada amsa anna al fasadu fil ard laysa hadamun manazil wala ihraqin azru fasadi a doron ƙasa ba shi kadai bane ba rogazar da gidaddajin mutane ko kuma ƙona gonakai balil fasadu fil ard bil ma'asi babban banna a doron ƙasa shine sabon Allah da za yi a doron ƙasa kama qala ahlul ilm rahimahumullah kama yanda ma'abuta ilmi suka faɗi wa anda yarda Allah ta rahma Allah ta ƙara tabbata gare su fi qaulihi ta'ala cikin fada Allah madaukaki da yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi ɓanna a doron ƙasa bayan an gyara ta ai la ta'asullaha kada ku saba Allah a doron ƙasa li'anna al-ma'asi sababul lil fasad domin sabo shine sababin ɓanna a doron ƙasa mu tsaya akan wannan gaba abinda muka faɗi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Yeah.